أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زال الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وعتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواس قطب الأقداد فريد داره على الإطلاق هاتم الهاتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد أئمة الشيء إهدري لنا بهذا المحضر والتعد في بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آه الحمد لله يومنا زمانة 37 أتكن فيض الأنوار في أخلاق أولياء الله الأخيار إن شاء الله za mu ƙara rabe-rabe ne jiya mun yi magana na maratibu daban-daban to yau ɗin ma hakan ne shi ma sai kun natsu da kyau tukunna kafin ka dawo da wannan yadda sufaye suka bi kowane abu suka masa yanayin yadda suka yi masu kowanne yadda suka tsara ga yadda kaza yake ga yadda kaza yake ga yadda kaza yake in aka koma nan da su fito maka da maratib din kuma da su fito maka da asalin ga yadda abin yake domin kaza ga abin da yake nuni a gurin wa qala maulana ash-shaykh ibrahim radiyallahu ta'ala nu shaykh ibrahim ya ya faɗa jiya mun yi magana haqiqatu tawbati at-tawbatu min at-tawbati ko kuma mun yi magana akan cewa shi tuba ba a kure shi shi ne shautu da ne ke cewa billahi lazi la ilaha illa huwa hatta al'ana ma balagtu haddal istighfaru eh to yanzu za mu yi magana akan haqiqatu tumanina menene haqiqa na tumanina sai ce Allah ta tamanna zawal ma kana aw wujudu ma lam yakun haqiqan tumanina kenan duk abin da bai kasance ba duk abin da ya kasance kar ka yi tunani a gusar da abin ya riga ya yi shi kenan bai yi ba kawai ka tsaya haka shi kenan wujudu ma au wujudu ma lam yakun abin da bai ka ce dole sai kaza ya zo a kawai kana cikin ina ya rabbaniya duk abin da ya zo shi kenan haka aka so abin da bai zo ba haka aka so shine dumanina eh hakikan dumanina kenan in aka zo nan gurin wannan shine hakikan dumanina a nan abinda za ku zauna lafiya da Allah inna Allah ya alamu domin Ubangiji ya san me yasa ya zo inna Allah ya alamu Ubangiji ya san me yasa ba a turo abin ba wa antum la ta'lamuna ku ba ku sani ba wannan shine kuma na biyu la yus'al la yus'alu mamnu lil majhul ne la yus'al ba a tambayan Allah ba a tambayan ba a tambayan Allah amma ya fa'alu dan me Allah yayi kaza dumani na kina dan me Allah bai yi kaza ba dumani na ne karka tambaya abu kaza ya ce alhamdulillah abinda Allah yake nufi kenan abu kaza bai zo ba alhamdulillah duk gurin duk sakanatinka a kowane ta gurin da kake kawo ka yarda da abin da hakan ake so wannan shi ne na eh to shi yasa manyan waliyi in sun ga abu kowobin girman bala'insa za ka ga su yi shiru sai su haka Allah yake nufi saboda manzala yana sane da sahabban da aka yanka guda saba'in aka zuba su a rijiya yan aljanna ne kuma ya san hanyar su kenan wasu yana cewa to ai inda ya san haka zai faru ba zai tura su ba ba haka bane wannan ga baki dai an wuce su matakinsa na farko ne ma ba ma shi ba duk annabi matakinsa farko a dumani na yake idan ka ga harshe ya tambayi abu a cikin alkur'ani wala tas'alni lillazina zalamu innahum mughraqun karka tambaye ni annabi nuhu karka tambaye ni akan wanda suka yi zalunci zan durme da su ne baya yiwa a yi tambaya a hazara in aka yi to ana yi ne don mu ba don su ba su san abin ba mu ne kujerarmu ba irin wannan ba to sai su yi maganan niyabatin anil umma anil ummati na'am wa haqiqatul muraqabati wannan shine haqiqatul dumanina kenan haqiqa na muraqaba ta'alluqul qalbi billahi da'iman zuciya ta rataye da Allah da'iman ma'ana tana gane hikiman Allah yanzu wanda muka yi magana akan wannan mutuwan wayannan bayan Allah yanda ya motsa abu kaga muraƙaba a zahiri jalala ce amma a baɗini jamala ne na farko su sun yi sauri sun koma ga ramar ubangiji amma mu ba mu ji daɗin abin da aka yi ba kuma duk abin da suka yi Allah ne Allah ne ya kulla wani abu don a warware wani abu in ba a kulla wannan ba wani abu ba zai warware ba to haka abubuwan suke gudana idan abu ya taba dukiya ne ko ya taba rai to akwai kuma wanda kuma za a kwance su daga daga wani hali akwai wanda kuma za a daure su a wannan halin yanzu misali idan aka zo aka ce za a biya diya kamar yadda aka yi alkawari wani aka biya diyan iyayensu ba su taɓa rike wannan kuɗin ba gashi sun shiga jalala ga jamala kuma ya zo arzikin ba shi zai ci ba su ne to saboda haka ɗumani na take ita a tsaye waje ɗaya take kawai in ka gane ta shi yasa idan wani abu ya zo to mutum sai ta godiya wa Allah ya kai Allah ya taba shi da wannan haka ya kamata amma in bai kai ba sai shiru irin mu yawa mu ta damun Allah muna son a canza dan ba mu kai ba wanda suka kai su sun kai wanda ba su kai ba yara ne hadaran haka da ita tafiya ana rarrashi kafin abin ya yi daidai da kai tukunna na'am waqidatul muraqaba shi ko muraqaba ta'liqul qalbi billahi da'iman komi Allah yi sai ga eh ai shine ka gane Allah ne yayi yasa da aka lura da tarbiyyanmu kafin izala ta watsa mu har kiristocinmu na arewa in abu ya same ka zaka ce Allah ne to manyan ne tarbiyyar da suka mana ne da a kashe ma yaro ya ce a wannan ai lokaci ne daga Allah ne zuwan izala ne ta zo ta warar da zamana wannan tsarin amma a kudu ko musulman kudu da malaman kudu saboda tarbiyyarsu bai kai namu karfi a addini ba in wani abu ya sami za su ce kai ne saboda biya su diya amma mu nan ko fasto ko dan fasto ka buge ya mutu ya ce maka daga Allah ne saboda zama da iyayen irin tarbiyyar da suka sa shi tun farko a cikin zukatanmu yaya jiki sai ce alhamdulillah kashi yana jin jiki sai mayar wa Allah duk waɗannan a hausance an riga an cusa mana ɗabi'ar na manyan waliyai kafin mu kai a harshenmu an ba komi za ce daga Allah ne don ka lura yanzu ai ana neman a wargaza wannan irin wannan tunanin ne a cikin zuciyarmu sai mutum ya ce maka kawai ganganci ne babu wani Allah ba haka ba ne Allah shi ne gaskiya ko a haƙu an yi bihi Allah shi ne Na'am, wai na rabaka lalil mirsadi ka gani kenan, ko ina Ubangijin kenan. almirsat baka isa ka ce wani guri ba ne a ko ina ne kawai almirsadu madakata duk gurin da to kaga kenan muraqabatul lahi da'iman ta ta'alluqul qalbi muraqabatul lahi da'iman inna rabbaka labil mirsadi ka san fa ubangiji yana gurin eh rasada kenan eh to abin da ake son ka ƙara ganewa haƙiƙatul muraƙaba wa mata kunu fi sha'anin wa mata tulu minhum wa mata kunu fi sha'anin abin babu wani sha'ani da zaka kasance wa mata tulu minhu ko abin da aka illa kunna alaikum mustafiduna fihi duk abin da za ku yi Allah ya ce kunna mustafidu na fi illa kunna alaikum mustafidu na fi wannan aya ba na man cewa bude masallacin shawul fati imam hassan sisi shine ya zo da shine ya zo bude wannan shine hudubansa na budewa eh eh tun daga wannan lokacin nake muraƙaban ayan na tafi na tafi na tafi sai na gane yana gaya mana Allah yana tare da mu ne ka ce ka zo ne jini walakar halakanar insana ubangiji ya ce mun halicci mutum wani alam matuwar sisbi nafsahu daga sama ya gari walakar halakanar insana Allah ya ce hakika mun halicci mutum wani alauma wasu wisbihi nafsahu kuma mun san abin da ke sa ya samu wasu wasi a cikin zuciyarsa wani hannu a ƙarfi ilai mu muka fi kusanci ga mutumin min habalil waridi fiye da igiyan wuyar jijiyar da ke ba da jini a cikinsa kusanci da shi yadda yake ganin abin da ke jikinsa to mun fi kusanci da abin da ke jikinsa da shi bimana wallahu ma wallahu ma'akum ubangiji yana tare da mu kenan Allah ya sake cewa duk wannan hakikatul muraqaba ne dan ka gane Allah yana nan a ko'ina alamta alamtara baka gani bane annallahi ya alam ma fis samawati wa ma fil ardi Allah yana sane da halittan da ke sammai da kasai ma yakunu min najwa salasatin mutane uku ba su taba zama sun yi magana ba illa huwa rabi'uhum ubangiji shine na hudun su wala hamsatin mutane biyar ba su taba zama sun zauna ba illa huwa sadisuhum Allah shine na shidan su wala adna min zalika kai kasa da haka adadin wala aksara mafi yawa da haka illa huwa ma'ahum sai yana tare da su ma'ana Allah yana tare da mu kirana Allah yana tare da mu haka ne eh aina ma kanu a ko'ina suke sun mayu na biyahun bi ma amilu ya malkiyamaci in kuna musu kuma zan ba ku labari kauce wanda kuka yin ko kai kadai ne ko ku biyu ne ko ku dubu ne kun rufe kanku ne kun yi yaya ne zan faɗa muku me kuka yi a gurin ina gurin yau malkiyamaci ranar tashin kiyama inda Allah bi kulli shay'in alimun Allah komai ya sani ba wai za a ji a bashi labari ba ne komi ya sani ba za a ji a bashi labari ba ne kaga wannan muraƙaba kenan ma'ana ka san Allah yana nan a ko'ina saboda in ka san Allah yana ko'ina to za ka ji tsoron yin abin da ka ga dama ko za ka ji kunya in ba ka ji tsoro ba innahu alimun ubangiji masani ne bi zati suduri da abin da ke cikin kiraza abin da ka kulla a cikin kirjinka ka kasa bayyana shi ko ka bayyana shi ko ka ɓoye shi kana abubuwa innahu alimun bihi ubangiji yana sane da duk abin da ke gudana cikin zuciyarka wannan shine muraqaba mun ji mun ji dumanina mun ji muraqaba kaga muraqaba ai bidaya ne na hadaratul ihsan dumani na kuma ƙarshen haƙiƙatul maratibul imani ne haka ne ko to shikenan to sai sake cewa wa haƙiƙatul ma'arifa ma'arifa kuma haƙiƙata shuhudul kamali shuhudul kamali shuhudi gani ko ji gani ko ji na kamala shine abin da ake nufi da shuhudul kamal al-ma'arifatu kenan allazi ata wanda ya zo da laisa ka mislihi shay'un ji gani ba irin ganin da kake gani ba a'a ba irin wannan ba amma gani irin nasa laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ubangiji shine as-sami'u mai ji al-basiru mai gani suratu shura kenan ilam ya akhi dan uwana ka sani annallaha subhanahu wata'ala kaga nan ya baka ɗaya daga cikin can baya ya faɗa maka hakikatu siriki ya faɗa maka hakikatu taubati ya faɗa maka hakikatu siriki haka ne ko ya faɗa maka hakikatu dumanina wanda ya haɗa guda uku ya baka a cikin makamun dinus salasa makamin imani kenan sannan kuma ya zo ya ce maka to hakikatul muraqaba in ya ce maka hakikatul muraqaba hakikatul muraqaba daga nan sai ya jefa ka ya haɗa ka da hakikatul mushahada da muraqaba da mushahada shine ru'yatul haqqi ayyanan fa aina ma tawallu fa samma wajhullahi inna allaha wasi'un alimun ko mushahara kenan eh fa aina ma tawallu fa sama wajen wallahi inna allaha wasi'un alim sai haqiqatul ma'rifa kaga shi ma ya baka wannan ga uku ga uku ga ukun baya ya baka hadaran manazil guda tara to shine yace maka to shikenan eh lam ya akhi ka sani ya kai dan uwana anna allah subhanahu wata'ala ubangiji ja'ala mutlaq ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sab'i maratibin Allah ya sanya itlaqin al'umman manzon Allah akan martaba guda bakwai ne martaba guda bakwai ne al-martabatul ula martaban farko al-islam musulunci wasani na biyu al-iman imani as-salisu na uku asilahu gyaran gyaran kanka silaha kenan arraji'atu na hudu sai ce da ihsanu kaga in ka koma kace zaka dauki wancan ne kaga an sake samun bambanci ana to wannan riwayan in ka dube shi zaka same shi a cikin littafin showa wannan na cire shi a cikin littafin showa abdulkadir jilani ne a cikin littafinsa ne arrabi'atu na hudu al'ihisanu kaga nabi shine al'ihisanu alhamisatu na biyar a shahadatu asadisatu na shida a siddiqiyya asadiatu na bakwai alqurbatu kusanci kaga ya taba nan islamun imanun sal'asalahu silahu wani duk baya ba mu ji wannan ba babu sha baya yawa to ka gane shi dan zai yi motsi za ka gane gurin da yake a gaba yaya aka yaka samu assalahu kafin tunda an samu islamun imanun ihsanu ya kamata sai ka sa islahu tukunna kafin ihsanu daga ihsanu sai ka koma ashahadatu to a shahadatu kuma ka ganin ya koma zai koma maka al'islamu ne sannan kuma sai aka ce maka as-siddiqiyatu ana gaya maka maratibu ne maratibu ummatu muhammadin e maratibu ummatu muhammadin ba wancan magana ake ba kuma an shiga wani class ne daban saboda haka lissafin ba irin lissafin ka na 1 2 3 bane a'a za a haɗa maka waɗansu abubuwa ne saboda kayan aikin yadda suke tafiya da waje kaza da waje kaza da waje kaza ake yin fonda da su tukuna sai a ɗora kuma kaza a kansu haka abubuwan suke wallahu alam na'am wa ma ba da hajjil maratib bayan wa'annan martabobi illa nubuwatu to annabta ne tunda aka ce siddiqiyya alqurbatu to shikenan abin da ke gaban su siddi annabta ne babu wani abu domin wulaya tana fita daga cikin siddiƙiya ne daga siddiƙiya ne wulaya ce dama sama da siddiƙiya shine annubuwa to kaga babu kenan wa qadin sadda babu ha an toshe wannan kofan bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama babu wani annabi bayan annabi muhammad saboda haka an toshe kenan saboda haka martaba guda bakwai sun zauna wayannan martaban su suke yawo a duniya yanzu guda bakwai duk gurin da mutum zai tafi to iya wayannan ne in ka je siddiqiya ka samu kurba to shikenan sai kuma ka tafi wa anna ila rabbikal muntaha eh duk abin da zaka hau dai baka yi saka hau annabta ba an gama manzo Allah ya toshi shine martaban da ake son a gaya muku wanda aka bari a bayan kasa sai dawo ya ce to summa innal islama shi musuluncin matakin farko mubna ala hamsati usulin an yi masa bina'i ne akan foundation guda biyar al'awwalu na farko a shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shine shaidawa babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah annabi Muhammad ko manzo Allah ne wasani iqamatu salati as-salisu إيتاء الزكاة الرابع الصوم رمضان الخامس الحج البيت بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا فوندا din kenan duk wanda zai hau kan wannan kujeran daga nan yake hawa daga nan yake hawa duk wannan maratibul hamsa din eh sab'a din gaba kidare a musulunci ake hawan su to ga sunan sumal imanu sannan sai ya koma kan imani shine na biyu ko to famabna ala rukunaini shi kuma an gina shi ne akan rukuni guda biyu rukuni yawwa rukuni in an ce rukuni yana da irin nashi foundation din shi kuma da aka ɗauko shi a rukunul awwal rukunin farko a tasdiq kaga a shirkun nan kaga a tasdiq yawwa a nan ake samun sa sannan a tasdiqul yaqini shine tasdiki ne kini bi wahadaniyatul lahi kasancewan Allah ɗaya ne mala'ikatu kutubu rusulu yawmul akhir qadari hairi wa sharri min Allah ta'ala wannan shine tasdiki yaqini kaga guda shida nan an buge shi akan abu ɗaya ne sunan su imani kawai an narka duk abubuwan shida an mai da shi imani kawai an fahimta to wannan ɗaya kenan daga cikin fonda huwa ibaratun an sukuni alƙalbi shine ake son zuciya ta samu natsuwa sukuni ta natsu ba ɗumani na wancan ba a'a wannan ka yarda babu wani abu sai Allah ka yarda mala'iku suna nan ka yarda littattafan Allah daga Allah ne manzannin Allah daga Allah ne akwai tashin kiyama akwai kadari hairi wa sharri kayar da kinan ba za a jijjiga ka ba kar wani lokaci a zo a jijjiga ka a ce kai ai mala'ikun nan ƴaƴan Allah ne ka ce kai ma kana gani kaga babu tasdiqul yaqini kenan kaga rukunin da ake son ka gane rukuni ake nufi ila ta haƙiƙi ala sukunin gadi kenan ila ta haƙiƙi ma a ma uhubira bihi min al-gaibi zuwa tabbatar da abin da aka bashi labari na gaibi ka kaunihi ila ma shahadahu bi basarhi duk abin da aka ce maka in kai istighfari Allah zai maka kaza yake ce gaskiya ne ya zamo ka yarda da abin da ka ji kaman abin da ka gani an fahimta eh abin da ka ji baka gani ba amma ka yarda da shi kaman ka ga abin kuru-kuru kawai eh babu abin da ya shafe maka ya babu dalili me yasa in mu karɓi ɗariƙan tijjaniya sharaɗin abin za ka cika da imani ka ji shi daram ka yarda shi kenan to wannan abin da ake so kenan yardanka za ka yi shi ne halisar wajen hillaye kuma lokacin da za ka rasu manzo Allah zai halarta gudun karka ce anya da wannan shi ne abin da ake tsoro to wannan istiwa in yardan ka ka ce eh hakan ne to shikenan abin da ake nufi kenan ka kauni ila ma shahada bi basarihi min alwujudi kaman kasancewa mutum ya ga abin da idansa daga cikin taruwa kaunu fala ya shubu raibun kar wani kokonto ya girgiza shi wannan shine rukunin farko kenan a cikin mamnal iman a rukunin sani rukuni na biyu din imani al-itiyanu bima buniya al-islamu alaihi ya zo da abin da musulunci ya zo da shi shine ka koma baya ka tsaye da sallah zakka azumi hajji wato aiki kenan to kaga ka sake narka karatun ya koma abu daya ko bai koma ba to haka ake bukata a ba ku mance ba jiya bayan da muka yi waɗansu maratib gaba gida ce in ya koma gaba gida zai koma abu ɗaya ne kuma maratib tis'a zai koma abu ɗaya ne to an ka duba kuma ga baki ɗaya ta ina yake fitowa kama a ce ga mutum ne ya yi girma yaro ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ka ce amma fa asalin su jinjiri ne ayan koma yawa kama a ce laye luji kama a ce a ƙur'ani ma yana kawo wani misalin ya ce in wani zai shiga in wani zai shiga aljanna to sai dai raƙumi zai wuce ta ƙofan allura to raƙumi zai shige ta ƙofan allura kuwa kawo kuma zai wuce ai ƙofan alluran abin da ake nufi farjin da aka haife shi in ka dubi girman raƙumin ka dubi gurin da ya fito din ai da shi da ƙofan alluran da tsaye ne haka abin yake yi to amma menene zai yi sai ruriya sai ya koma ya fito din hakan an saba samun wanda aka fito da shi daga mahaifansa aka mai da shi ya koma ba zai komu ba sai da yi babu ko duk su mutu ko ɗaya mutu ko? tai misali ne kuma an duka hankalinka in ka tafi don ka zo ka duba zai ga ai kusan kowa ma ta koma allurar ya fito kuma ga shi yan aljanna daga cikin kofin allurar da yawa suka fito to wayannan misalai wallahu alam wallahi masalla ala wa amma silahu to ga silahun kafin ihsanu fa mabna ala salasatu arkanin kaga al'imanu mabna ala rukunaini as-salahu fa mabna ala salasta arkanin al'awwal wal islamu shi islahi gyaran mutum ya ginu ne akan musulunci wasani al'imanu na biyu ya samu ne a ɓangaren imani domin musulunci da imani shi yasa ka zama salihi ka samu salaha wa rukunin salis rukunin na uku kuwa an ta duba fi ibadatin layi ka dawoma cikin ibadan Allah to in ka lura za ka ka da islamun da imanin ne ya baka salahu an gane? an gane lissafin? kai an ji dai an gane na? alhamdulillah an ta dufi ibadatin layi bisharat lahaufi kaga salaha ka zamo mutumin kirki kafin ka shiga mukamul ihsani to mutum yana samun sa ne da sharaɗin haufuwar raja in nayi kaza saboda tsoron Allah to ina ƙaunan Allah kuma zai karba haufan wa raja haufun wa raja kenan fillahi ta'ala cikin Allah to kaga wayannan haufu da raja din nan kusan shine komai komi in mutum bai tsaya tsakanin wannan kujeran ba to zai taka Allah eh zai taka Allah eh zai girman kai zai kuma yin iskanci shi yasa ba halin ka tsaya a tsantsan raja'i ba halin ka tsaya a tsantsan haufu in ka tsaya a tsantsan haufu zaka ga kamar Allah mugu ne eh za ka kai anya kuwa zai ma ya fi kuwa tun da ya ce ba ya so kaza kaza in ka tsaya kuma a raja'u sai ga to ai tun da aka yi kaza da kaza da kaza dole sai an buga maka kwakwalwa bain alhaufi wa raja'i dole sai ka tsaya haufan wa tama'an kenan haufan wa tama'an wa kanu lana khashi'ina to daga nan ne ake samun salahi wa amal ihsanu shi kuma ihsani na ala arba'atu arkanin an gina shi ne akan rukunai guda hudu islamun imanun salahun sai kuma sai a dubato rukuni na hudun shine istiqama ka gani rukuni na hudun shine istiqama istiqaman kuma fi maqamati sab'a a makami na bakwai wahiya abubuwan da su ba da shi a taubatu tuba al'inaba inaba din nan shine ruju ila laifa zuhudu tawakkulu ridan tafwidu ba ta'awidu ba tafwidu mai da lamarin ka zuwa wajen Allah al-ikhlas don ka duba da ga daya biyu uku hudu biyar shida bakwai fi jami'il ahwali in ka tara wa'annan gabaki daya to ka shiga martaba na ihsani kenan an ta'budallaha ka annaka tarahu at-tauba dole ne bidaya nihaya ne sannan ina ba mai da lamarin ka zuwa ga Allah sannan zuhudu gudun duniya sannan tawakkuli duk abin da aka yi maka ka dogara ga Allah rida da abin da ya jefa maka tafwidi lamarin ka zuwa gare shi ikhlasi yin abu dan shi an gane yin abu dan shi kaga ya fara tauba ya cika wa ma umiru illa li ya abdullah mukhlisina ya bada kaga an koma an hada wannan kenan to shikenan sai a koma mushahada wa ma shahadatu shahadan nan dai can eh wa ma shahadatu fa mabniyatun ala hamsatu arkanin an gina shi ne shi kuma akan abu guda biyar islamun imanun salahun ihsanun haka ne ko yawwa sai ce wa rukunul hamis al'iradatu me Allah yake nufi shi ne shahada me Allah yake nufi kaga shi ne na biyar kaga can ka ɗauke shi maratibun nan dai guda bakwai islamun imanin islahun ihsanun shahadatu ga shi gun da ya je to shi kuma ga abin da yake tafiya da shi sai ka ɗauki islamun imanin islahun ihsanun rukun la iradatu wal irada shi kuma iradan wala wusalasu shurudun akwai sharadi guda uku al awwalu al inqiyadul muhabbati lillahi ka jawo cikin soyayyan Allah ya zama kana son Allah inqiyadi jawuwa min gari illatin ba tare da wani illa ba kana son Allah dan ya cancanta ba kana son Allah dan yana da aljanna ba shine illa eh kana son Allah dan yana da dan ya cancanta wa dawama zikri min gari fataratin kuma ka dawama cikin ambaton ubangiji ba tare da yankewa ba wal qiyamu ala nafsi da tsayuwa akan nafsu bi mahalafati min gair duk wani abin da zai saba wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratu bisu'i min gair rukhsatin karka damu da rukhsa a'a ka tsaya ka dauki azima a cikin gyaran zuciya kar ka ɗauki rukusa eh an in ba kaza ka yi amfani da kaza kaɗan don ka iya haƙuri kawai ka ce ka haƙura misali shau jani yana shan siga sai aka ce masa sigan ana yi ne da ƙashin alhanzir na irin atayansu na larabawa sai ta da almajirin sai tura shi je shiga kamfanin ya koya aikin da ya je ya koya shau jan sai daina shan sigan daidai shan suka sai ya gama aikin sai dawo ya sami shehi sai ya ce a abin da mutane suke faɗa ba haka ba ne ba wani abin da ake da shi da kaza da kaza ne ya ce mun bar shi saboda Allah kuma ba za mu dawo kan shi ba saboda Allah mun bar shi saboda Allah ba za mu dawo kan shi ba kuma mun an bai saboda Allah yawa sannan as-siddiqiyya ita ce ta shida ko fa mamniyatun ala sittatu arkani an gina ta ne akan rukunoni guda shida islamun imanun silahun ihsanun shahadatu wa rukunu sadisa rukunin na shida al-ma'rifa shine sanin Allah shine kujerar siddiqiyya wala salastu hadaratin tana da hadara guda uku alhadaratul ula a cikin siddiqiya tana hadaranta na farko ilmul yaqini ka san abu a karanci ka san ka san shi alhadaratul sani hadara na biyu ainul yaqini ka ga abun gani alhadaratul salis haƙul yake ne haƙiƙan yadda abin yake ilimin yake ne ainihin yake ne haƙul yake ne maratib uku ne wayannan su ne suka ba da ɗaya daga cikin mamna mamnaha daga cikin rukunanta guda uku wali kulle hadaratin min jinsiha kowane ɗaya ilimul yaƙini yana da sab'atu shurudin yana da sharaɗi guda bakwai kuma al'ula na farko alfana'u akwai ƙarewa ciki asani albaqa'u akwai wanzuwa asalisu ma'rifatun akwai ma'arifa na zati min haisu tajallil asma'i yanda Allah yake tajalli da asma'insa cikin ilmul yaƙini kenan arrabi ma'rifatun zati sanin zati min haisu tajalli sifati ta yadda ubangiji yake tajalli da siffa alhamis na biyar ma'arifatin zati sanin zati min haisu zati ta cikin zatin asadis na shida ma'arifatul asma'i wa sifati sanin asma'u da sifatu bil zati a cikin zati asabi'u na bakwai al-ittisafu bil asma'i wa sifati siffantuwa da sunaye da sifa wannan yana daga cikin ilmul yaqini yana da shi a ainihin yakini yana da shi haƙul yakini yana da shi kowanne wannan tafiya ne fa wajen Allah kujeru ne fa duk maganar da nake kujeru ne wani in ya zo sai ya tsaya ya yi watanni kafin ya wuce wani kuma a bugu ɗaya Allah zai masa ya wuce kamar yadda kusan cin jarabawa dai wani kwakwalwarsa yana zuwa ana haɗa masa abu guda bakwai sai ya ɗauka lokaci ɗaya wani kuma ɗaya dandankirin sai an yi kwana ɗari biyar bai ma gane ba amma kuma zai wuce din to wasu da haka suke hawa kan kujeru wajen ubangijinsu ammal qurbatu to qurba kuma fa mabniyatun ala sab'atu arkanin ita kuma an mata gini ne akan rukunai guda bakwai al-islamun musulunci imanun imani assalahun gyara isanun kyautatawa shahadatun shahada siddiqiyatun siddiqiya wa rukunu sadi rukuni na bakwai din alwulayatul kubra dama na ce muku daga wannan gurin a siddiqiya ne komi yake kaiwa nan shi kuma wala arba'atu hadaratin yana da halarori guda hudu a ciki hadaratul ula hadaran farko a cikin wulayatul kubra hadaratul hulla hulla halilu kenan eh wa huwa maqamu ibrahim alladhi man dakhalahu kana aminan shine muhallin sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam hulla kenan wal hadaratu sani hadaratul hubbi shi kuma hadara na biyu shine hadaran hubbu fihi burizat shine aka fitar li muhammadin ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama halatu tusamma wato an cire shi ne aka ambace shi bi habibillahi da habibullahi wa hadaratu salisa hadara ta uku hadaratul khitami shine hadaran cikawa wa huwa maqamul muhammadi shine maqamul muhammadi fihi rafa'u liwa'ul hamdi a ciki ne aka daga liwa'ul hamdi liwa'ul hamdi shi ne shi Ibrahim yake bansa lillahi hamdi summa shukuri sa'ila min fadlihi an ajma al fadaila وإنني أسأله الديان والزود والعفاف والأمان أقوى على دفع وجلب قاسد وجول ما يبن إليه قاسدي wannan liwa'ul hamd kenan eh adarik man ma ba afutu man baka wa in asabaka rijalu asbaqu aqabili kull awliya wal ulama kull muradin mubradan wa allama la ajazan la kasalan ya'tarina hatta tunilana wa tajbina hamaitana wa suntana falhamdulillahi da'iman yaqulu al abd shine wannan halaran da shi Ibrahim ya wake shi ne to kaga wayanda suka san abun tangaran ne kai kuma da baka san abun ba ana faɗa to kuma an kacci musu sai a ce maka to Allah me makaman soja eh kana eh ka zo ka faɗa mana kan kurtu to kafin ka je general sai ka sha wala ya ce to shikenan ka faɗa mana na sojan ruwa ka faɗa mana na sojan sama saboda tun da ba a cikin system ɗin kake baka sani ba to me yasa da ka karyata ko a siyasa su kan siyan siyasa akwai maratib ɗinsu akwai yaron da yana ya fara sun san shi kaza kenan ko ba su sa masa suna ba tun da ba watakila ban sani ba ko akwai shi a rubuce kan ni ma in shiga cikin bangaren da ba amma dole sai an samu in aka ce wani a siyasa ya ce ya kai kaza a cikin siyasa a yanzu dalili suna iya ba da fatawa a siyasa kuma ya amfani da maganarsu zai daidai da wanda ya fara shiga siyasa bana komin tsalle-tsallenka kuma komin abubuwanka sai dai su su kalle ka ce wannan zai zama wani abu a siyasa saboda ya iya karya ya iya kulle-kulle ya iya kaza ba shi da tsoro za a yi kaza ko ba abu da su suke so ba kenan yawa tunda a tsarin siyasa mun zauna da manyan 'yan siyasa shi idan suna son su wargaza wani abu to za a kira ƙwararrun su ne a sa su su zauna su yi zaman halwa ta ina za su yi takulin ɗin abun ko da sharri ko da alhairi ko da kowane irin bala'i wannan ya zo da nashi tunanin wannan ya zo da nashi tunanin a zauna a karo sai a fitar sai a je a yi tsokana wannan abin za a watsa wa al'umma in aka watsa wa al'umma sai abin ya tashi wannan fa abin da yake faruwa kenan to wa'innan masu wannan kujera an san nasu yaya na Allah kuma ba a sani ba abinda kullum ya sa nake kawo irin wannan misalin saboda wanda suka rikice ta bangare ne suka yi tsammanin sun san komai a ka tsaya a da ka sani kawai kamar wa'inda suka san nasu kuma a da suke Allah ka taimake mu na'am حذر رواه الحمدي وحذرة الرابعة حذرنا هدوم شين حذرة العبودية كاغا نفركو خلا نيو حب حب نوكو آه لواء الحمدي نهدو عبودية wayannan halarorin guda hudu idan ka bi su ka ɗauke su to a nan ne za ka gane waye annabi muhammadu in an tambaye mutum ai bayan mun yi karatun an tambaye shi wasan shin Allah ya yi tafiya da manzan Allah isra'insa a matsayinsa na abdu ne ko kuma a matsayinsa na habibu a wani kujera aka yi tafiya da shi na isra'il saboda hulla bai kai hibbu ba in an ce hullatu kujeran hulla ibrahimul khalil hullatun halilu rahman ne daɗi ne to da daɗin allah da habibullahi waye fi matsayi a wajen allah sai aka ce to ai ba za mu amsa da baki ba saboda kar mutum ya ce amma ga abin da Allah ya ce annabi ibrahim a kujerarsa na hulla din ya ce wala tuzini yoma yub'asun yoma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha bi qalbin salimin shi halilu sai ya roƙa shi kuma habibu abinda Allah ya ce inna fatahana laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wala tuzni yace Allah sai ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yoma la yuhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu ba shi ya roka ba shi Habibu baya roka saboda kusancin sai da ce an maka shi kuma Halilu sai ya roka Amar wannan ya isa bambanci ko to matsayin hubbu kenan matsayin abdiya kuwa shi kadai ne abdullahi wannan ba a ja da shi wajen abdiya shi kadai ne abdullahi saboda shi kadai ne Allah ya kira shi bawana subhanallazi asara bi abdihi wa innahu lamma qama abdullahi duk lamarin sai ga shi kawai dama nasa ne to wa'innan halarorin suka wuce annabi muhammadu shi ke gaba da kowa ko mutum ya sani ko bai sani ba allah ya faɗa in bai gane bai je tambaye malamai subhanallah ji asara da abdi shi kansa sai na rasulullah in ka kira shi da abdullahi ya fi jin daɗi saboda wai ma'ana ya gama miƙa wuya wa allah ya yarda da duk abin da allah ya mara haka allah ya masa shaida eh duk abin da allah ya mara Allah ya masa shaida wanda akan shaidansa ne jibrilu shi kansa ya samu wucewa ne matta'in samma aminin wa ma sahibu kun bi majanuni matta'in samma amin shi kansa jibrilu ya sami barbashin albarkan annabi muhammadu ne ya tsira a wajen rabbul izzati da wannan ayar ita kuma matta'in samma amin dan annabi Muhammad aka aka ya ji annabi Muhammad eh mai biyayya ne sannan kuma duk amanan da na bashi ya isarwa masoyina Abdullahi Habibu shine ka gani allazi barakna haulahu linuriyahu dan mu nuna masa min ayatina daga ayoyinmu innahu shi abdun nan huwa as-sami'u al-basiru sai Allah ya ɗauki sam'u da basaru nashi sai ba annabi Muhammad eh subhanallazi asara bi abdihi kenan bi abdihi subhanallazi asara bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu abdi abduhu kenan min ayatina daga cikin ayoyinmu innahu shi wannan huhu din huwa sami'u shine as-sami'u huwa al-basir kuma shine al-basir kamar kace ashhadu an la ilaha illa kace wa ashhadu anna muhammadar rasulullah haka Allah ya masa ana kaga as-sami'u sifa ce Allah ne sai ce ya ba wa annabi al-basiru sifa ne na manzo na Allah sai ce ya ba wa annabi Muhammadu saboda haka sai akkada shi allazi asara bi abdihi hi hi linuriyahu hu hu hu innahu hu hu huwa sai na rasulullahi wa fi nabiyun wa rusul wa ursila ila alhalqi a ciki akwai annaba an tura zuwa ga halitta liyakunu rahmatan lil alamina don ya zamo rahama ga alam falaisa lil muhiqqina man hadal maqam babu wanda ya cancanta da wannan makami illa tusamma bi abdihi sai an ambace shi da bawansa subhanahu ya tsarka wa huwa fa'un sune halifofin muhammadu rasulullahi duk wani nabiyun ursila ila al-halqi li yakunu rahmatan lil alamina bai cancanta ya zamo haka ba sai an zamo ya zamo shi na'ibi ne halifa ne na wanda aka ambace shi da abdu manzala kenan fi jamil hadarati a kowane hadara ma halama tussa bihi fillahi banda abin da aka keɓance shi cikin Allah neman fara da bihi wanda aka kaɗaitar da shi mutaddahu anhum aka iyakantar da shi faman iktasara min al-muhaqqiqina an nafsi duk daga cikin wanda ya takaita daga cikin masu tabbatarwa daga haƙƙinsa ala nafsi faƙar na ba an muhammadin kowa ya zama na ibin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama fi maqamin nubuwati a maqamin annabta kai annabi ne wa idza kaza Allah misaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'ahu latuminan nabiyyi wa latansurannahu qala aqartum wa akhadtum ala dhalikum isri zan baka annabta amma kai ba kowa bane a wajena amma yanzu zan baka annabta sharaɗin annabtan ya zauna a jikinka ina da wani annabi in na turo shi kana annabi za ka sauka ka bi shi ka taimake shi ka sauka da kan kujeran ya zauna a kai shine annabin kai kuma mai taimakonsa ne in ka ce ya ce je ka ka zamo annabi shine ma'anan wannan faƙan na ba an muhammadin fi maƙamin nubuwati wa ma ya hadi ilallah da abin da zai shirya zuwa ga Allah ka sadatin alkumalu haka nan wa man yahdi ila Allah da wanda zai shirya zuwa ga Allah ka sadatin al-kummalu kaman shugabannin mu kumma kummalu min al-mashayi manya daga cikin shehanai faqanna ba anu fi maqamar risalati duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su suka zama masa a maqamur risala su suka zama na iban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ila an yafasa Allah qiyamahu wala yazalu hadha din wannan addini ba zai gushe ba ƙa'imun ma dama ala waje al'ardi ba zai gushe ba yana tsaye ma dama ala waje al'ardi wahidan min hadin ta'ifa in akwai irin wayan na mutanen to addini yana bayan ƙasa eh lanan hulafa muhammadin domin su ne halifofin sayyidina rasulullahi ya zubbuna an dinihi su suke tarewa addininsa kamar yuzabbu ra'i adal ganami kamar yadda mai kiwo yake lura da tumaki haka shi ma yake lura da al'umma annabi Muhammadu ya ishe ba mun ne faru akan Shehu Dairu ya isa ko ba wani gari ko a iya nan kafin kowa ya motsa ya motsa yana magana akan abin da aka taɓa musulunci yana magana ni dai ba zan bar taro ba kuma mutane ba su fasa zuwa waje na ba ba za a fasa ba saboda haka babu dalilin da za a taba don suna tare da mu a cikin musulunci wannan shi ne to ina ganin gaban rikici ne wannan mun kai muhallin muhallin wannan yanzu za mu shiga kuma yanayin yadda abin zai koma ka yaya ake ake gane-gane ya ake ake gane-gane daga wani masharadi ne me yasa in an faɗi nan abubuwan mutum yake jayayya yake musu saboda sani ko saboda jahilci saboda jahilci to bari za mu faɗi islahi kaɗan a ba yanzu ba za mu faɗi islahi kaɗan insha Allah sannan kuma sai mu kawo maratibin ganin ubangijin ma yaya yake yaya ake yi abubuwan suke gudana in Allah ya sa muna cikin rayu kuma Allah ya rubuta za yi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haq al-haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi qadar midar al-azim salatan tamla wal azala wal abada zamana wa makana madrubatan fi kulli adadin بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة